assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ci gaba da karatunmu na littafin risala jiya mun kai ƙarshen babi mai bayani game da game da sallama ko sallama da neman izini da ganawa da abin da ya shafi karatun ƙur'ani da addu'o'i yau da yadda Allah za mu tashi sabon babi ce babun fita aluji babi mai bayani game da hukuncin neman magani a ta'aluj ɗalabul ilaji kenan neman magani in rashin lafiya ta samu shari'a ta halatta a nemi magani ba rashin dogaro ga Allah na ba amma kuma magani wanda ya halatta kamar yadda za mu ji wa zikirin ruƙa da kuma magana dangane da tawada ruƙuya ruƙa jam'i ne na ruƙuya tawada tawada shine abin da ake karantawa a tofa in babu lafiya wata rana annabi sallallahu alaihi bai da lafiya yana fama da ciwon kai jibril ya zo ya yi mai tawada ya tofa mai ga kai haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hassan jika ne baya da lafiya yasa an ka kawo ruwa ga kwano ya karanta Fatiha ya tofa mai ya bashi ya sha duk waɗannan sun halatta ga shari'a yace wa zikirin ruqa da kuma ambatun tawada wata mace ta zo kamar yadda Imam Muslim ya kawo wata mace tana tawada sai ta zo ta ce ma annabi game da tawadar ga da muka ya halatta ya ce faɗi in ji yadda kuka sai ta faɗa mai abubuwan da suka tawada da zuciya babu laifi la ba asibin ruƙa malam ya kun shirkan babu laifi ga tawada muddin dai bai zan shirka ba shirka a samu sunayen wasu wasu aljannu ko dai wasu abubuwa can da na saba ma shari'a to ya ta'anka amma a karanta ayar ƙura'ani ko wata magana dai mai kyawu ta larabci a tofa wannan baya da illa waɗiyara da kuma shi'umci canfi canfi in ka tashi tafiya in ka fito ka haɗu da kuturu babu sa'a amma in wanda ka fara haɗuwa da shi makaho ne akwai sa'a ba shi ne canfi ba wa canfi to ɗiyara daga ɗairon an ka samu ɗiyara ɗairon na tsuntsaye don benga canfinsu zamanin jahiliya mafiya sun hi da tsuntsaye in kana da bukata sai ka samu tsuntsaye sai ka saki in yayi gabas to akwai sa'a in tsuntsun yayi yamma babu sa'a irin wanda wasu 'yan siyasa sun ka taɓa yi shekarun baya to shi ne ya ce da kuma magana game da camfi wannan jum da kuma magana game da ilimin tauraru akwai masu amfani da tauraru suna wasu abubuwan da ba su dace ba to tauraru abu uku ɗaya halatta ya da taurari kamar yadda za mu ji na farko sanin lokacin sallah sanin lokuta ana amfani da taurari sanin lokaci lokaci kamar da daddare sannan na biyu matafiya wabbin nujumihum ya hata duna matafiya suna amfani da taurari su haska musu su gano inda hanya take sai na uku ana amfani da tauraru ga menene abubuwa uku da yana zai kawo su insha Allah ta'ala to in ba su ba bai halatta ai amfani da taurari ba ga wasu abubuwa wal khisa'i sannan da hukuncin daddaka waɗanne mai irin dabbobi ya halatta a daddake waɗanne mai abba ya halatta a daddake amma shi dan adam a alal ittifaqi haramun ne a daddake bil adama kun san da sarakuna in akwai bawa wanda yake sun yi mai hidimar cikin gida sai a daddake shi shi kenan sai a bar shi nan yana shiga cikin gida to haramun na daddake dan adam walwasmi da kuma yin alama alama irin wadda ake wa jakuna sai a bida a yi mai alama don ka gano ina iya bambanta jakunanka da waɗanda ba naka ba walkilabi da hukuncin riƙon karnuka waɗanne mai irin karnuka shari'a ta yadda a riƙa waɗanne mai a shari'a ba ta yadda a riƙa ba warif bil mamluki da kuma sauƙaƙawa ga bayi waɗanda an ka mallaka in Allah ya sanya wasu ko wani ƙarƙashin kulawarka matsayin bawanka ko bayauraka to ka kakkamanci ɗan adam ne irinka don haka don Allah a sauƙaƙa mai a bashi abinci sadda yake da bukata a yi mai sutura sannan aiki kuma kada a sashi sai wanda yake da iko ina fatar kun fahimta yace wala ba'as bil istirqa'i min al-ayn babu laifi da yin tawada daga kandun baka al'ainu kandun baka wanda wasu ka ce ma maita wajen Kano gabas can ga maita suke cewa alaikum assalam mu ko nan kandun baka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun kandun baka gaskiya ne me kandun baka kaga shi mallam bahaushe ya ce kandun baka sun ɗauka ga baki abin yake amma ga hadisai ga ijiya abin yake shi mai kandun baka ba ɗauko shi ya kai ko wani abu ba halitta ce haka nan Allah ya halicce shi da ya kalli wani abu ya bashi shawa to in dai bai ce tabarakallahu ba ko barakallahu to insha Allah wata musiba na iya samun abin nan ba ku dan adam ba ko da icce shi yasa ka ganin babuli babula wani ice ɗaya fara bushewa ina fatar kun fahimta kuma kandun baka hakkashi yana yi a mutu mutotos sababiyar kandun baka to shi ne saboda jahilci yawa mutane yawa sai ka iskan mai yanzu da an yi ma haihuwa sai a ɗauki hoton jariri a tura ga social media mata ta ta haihu ga ɗanan wani yana kallon yaron na yanzu bala'i na cimma yaron nan mai kandun baka yana ganin yaron nan ka yaro ko ma shi inda bai ce tabarakallah abinda an makarin kandun baka shine mutum ya sa albarka barakallahu ko tabarakallahu to mutukan mai kandun baka ya kallaci abu kuma ya bashi shawa kuma bai ce tabarakallahu ba to in Allah ya so musiba na kama abin nan ina fatar kun fahimta don haka wata ce babba tura hotannin jarirai ko tura hakka ma ka tura hotonka ga social media domin kandun baka gaskiya ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kandun baka ba ga baki yake ba ga ijiya yake da zaran mai kandun baka ya kalli abu ya bashi shawa to yanzu wata wata musiba na sa balle ma in yayi commenting yaro ma yaro zashawa haka to yanzu wata musiba na samu to shine yace wala ba asbabu lahi bil istirqa da yin ruqiyya min al'aini daga kandun baka wa gaira ha da sauran rashin lafiyoyi waɗanda ba kandun baka ba in kandun baka ya kama mutum babu laifi mutum ya nemi a yamai rukiya hakan ga duk wata rashin lafiya ta kama ka babu laifi kuma a nemi a yama rukiya wata awuzi haka babu laifi ga neman tsari a ta'awuz neman tsari da mi ake neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aisha ta ce annabi yana da wasu addu'o'in da yake karantawa na neman tsari amma da bakin lokacin da Allah ya saukar da kula uzu birabbil falak birabbin na duk ya aji waɗance ne ga dawo musu annabi ya ce mai neman tsari bai taɓa neman tsari da abin da ya wuce kula uzu birabbil falak birabbin nasu ba shi yasa annabi ya sunnanta su da safe bayan ka gama sallar asuba ka yi ƙulhu wallahu ƙafa uku ƙula uzu birabbin fai ƙarfa uku birabbin nas ƙafa uku annabi ya ce sun isa ma ga komi haka in marece an ka yi sallar la'asar ka yi ƙulhu wallahu ƙafa uku ƙula uzu birabbin fai ƙafa uku birabbin nas ƙafa uku shi ma sun isa ma ga komi har garin allah ya waye to kaga tun da mun ce ba allah ya ba a shan rubutu to kuma bai kamata mu zanna haka nan empty ba don haka dole a tashi ga addu'o'in neman tsari suna na annabi ya bayar bayansu akwai hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ita ku kafa bakwai da safe bakwai da mareci bismillahil ladzi la yadur ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa as-sami'ul alim kafa uku da safe kafa uku da mareci to ku wadan kafake da ayatul kursi da safe da da marece da in zaka kwanci to ku wadan kafake insha Allah ta'ala Allah zai tsare ka na fatar kun fahimta wasa da addu'o'i waɗanda ake yi na neman tsari ga asuba da kuma marece wannan wasa ne kake yi da rayuwarka don baka san ina maki zai biyo ma ba sannan babu abin da ke maganin kaddara illa addu'a ko da an kaddara wani abu ya faru addu'a ba hana faru abu amma za ta rage ƙarfi nai an kaddara yau za ka yi haɗari da mota ka mutu to sababbi addu'o'in da ka yi na neman tsari za ka yi haɗarin amma sai ya zama ma kariya kila ka kare ga hannu ko ga kafa kaga ya sauki bisa ga mutuwa na dalla to Allah Allah ya tsare mu da tsari ne shine yace wa ta'awudh hakan ga babu laifi ga neman tsari duk abin da ake neman tsari da shi wanda ya halatta ga shari'a addu'o'in da annabi ya bai suna nan cikin qur'ani da hadisai ingantattu babu laifi wata aluj da kuma neman magani ciyon kai ciyon ciki ciyon haure ciyon kunne ciyon ido duk dai abin da an rashin lafiya babu laifi a nemi magani amma magani ta hanya ta shari'a wa shurbin dawa'i da kuma shan magani duk waɗannan babu laifi gare su panadol extra paracetamol chloroquine ayi allura ayi mai duk waɗannan babu ba su da laifi ga shari'a walfas da haka da yin tsaga kamar kayi targaɗi bayan an ludda wurin ba ana sun jinin da ya abin ga sai a hitar da shi ba to babu laifi a yi tsaga domin fitar da jinin duk waɗannan sun halatta ga shari'a walkayi da lalas lalas yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke amma daga baya sai annabi ya kyamace shi akwai hadisai na yin lalas me lalas a sa ƙarhe ga wuta wadda ake wa jaki a ɗaɗara ma mutum ba akwai sahabban da sun kai lalas ba to duk ana yi ne amma dai gaskiya lalas makaruhi ne yanzu wal hijamatu haka yin ƙaho hasanatun abu ne mai kyau shi ƙaho annabi ya yi kuma ya yi umarni a yi duk inda ka yi ma ciyo to sai a zo na a yi ma ƙaho sai a fitar da jinin da baya da kyawu insha Allah ta'ala za ka samu lafiya in ga hannu rashin lafiya yake sai a yi makaho ga hannu in ga kai wanda ke yawaita ciwon kai sai a yi mai kaho ga kai a fitar da jini insha Allah ta'ala za ka samu saukin ciwon kai to kaho abu ne mai kyau walkuhulu shafa kwalli littadawi domin magani lirijali ga maza ja'izon halal ne halal ne ga maza su shafa kwalli amma domin magani wahuwa shi kwalli min zinatin nisa yana cikin kawar mata ordinary laidai to bai halatta namiji ke na ya sha kwalli amma domin magani maganin mai kwalli ka yi ciwon ido ma dalla ciwon ido ya kamma musamman akwai wani kwalli da ake kira ethmid yana da yana da ƙarfi ƙware ga ciwon ido to in ciwon ido ya kamma babu laifi ka sha kwalli amma in kana zaune lafiya to kwalli kawan mata ce bai halatta namiji ya sha kwalli wa huwa min zinatin nisa shi kwalli yana cikin kawan mata wala yu alaji ba a yin magani bilhamri da giya giya ba a magani da ita daɗa magani da na waje da na ciki a ce cikin kana ciwo sai wani ya ce samu giya ka sha insha Allah zai bar ciwo baya halatta gara hanjin nan su kaci da ka sha giya ba a yin magani da giya wala bin najasa ta hakan ga ba a magani da najasa duk abin da ka san najasa ne to ba a magani da shi muna tare wala bi ma fihi maitatun hakan ga duk abinda mushe yake ciki nai wata dabba kenan wadda Allah bai halatta a ci ta ba ko kuma ko an halatta a ci ta ta mutu mushe bata samu yanka na shari'a ba a ce to a ɗebo wani abu nata a hada da kaza a yi magani ba a yin magani da duk abinda addan mushe ciki nai kaga kenan dai magani ya halatta amma da abu wanda an ka halatta duk abinda an ka haramta irin giya irin najasa irin mushe to wannan ko shi ɗaya za a yi magani da shi ko a surka shi da wani abu a yi magani shari'a ba ta yadda ba muna tare wala bi shay'in hakan ga baya halatta yin magani mimma harrama Allah subhanahu wata'ala daga duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta duk abin da yake haram ne to ba a magani da shi muna biye ko madalla don haka ga yin magani ya halatta amma kuma ta hanya halattacciya wadda shari'a ta yadda da ita duk abin da a haramun to ba a magani da shi yanzu misali kana cin kifi sai kaya kifi tallake ma an yi dubarar da aka yi ta wuce ta kyaucewa babu wasu ruwan da za ka sha ko wani abu ya makare ma ko ba kaya kifi ba mi an maganin makara a samu wani abu ruwa sai a sha ko sai ya wuce da abin to yanzu babu ruwa illa ruwan giya ya halatta ka sha giyan nan don maganin makaran nan kaga bai halatta ba ka bari ma karan nan ta kashe ka yayi bisa ka sha giya ba a magani da giya ta kowace hanya hakan ga kana da gyambo sai a ce ɗan an zuba mai giya zai zai bushe ka mutu da gyambon nan yahi ma bisa ga ko shi ne sun kace magani na ciki da na waje duka ba a yi da giya haka ba giya duk abin da a haram da abin da an najasa da mushe duk waɗannan baya halatta a yi magani ko wani iri da su ba a magani sai da abin da yake mai tsalki wala ba'asa babu laifi bil iktiwa idayin lalas kana fama da ciwon haƙarƙari ciwon awazu sai a yi ma lalas a sa ƙarfe ga wuta sai ya yi ji a ɗebo a ɗaɗara ma shi an lalas babu laifi da yin haka nan amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya karhanta yin lalas warruƙa bi kitabin lahi hakan ga babu laifi da yin tawada da littafin Allah a karanta ƙul huwallahu ahad ko ƙul a'udhu bi rabbil falaki ko bi rabbin nasi ayi tawada da shi wannan babu laifi ruqya shekarun baya lokacin da an ka fara ruqya wagga da aka yanzu wa ulqiyas sahar ta sajidina wasu ba sun tahi suna cewa bokanci na ba haram ne da mi ake yin ruqyan nan da ayoyin ƙura'ani ina ka taɓa ganin ayi bokanci da ƙura'ani kaga abinda ya ja waɗannan maganganu lokacin nan izala na farkon rabuwa ɓangaren kaduna ɓangaren jos to ɓangaren kaduna suke yin rukiya don haka sai ɓangaren jos sun haka masuka suna ai an sami sabbin bokaye ai rukiyar nan kahirci ce kaza da kasta masa da su amma in dai da ayoyin ƙura'ani ko wata magana mai kyau za a yi rukiya wannan ba ta da laifi shi ne ya ce wala ba asa bil iktiwa babu laifi da yin lalas da wuta warruƙa da kuma yin tawa da bi kitabillahi da littafin Allah wa bil kalami tayyibi da kuma wata magana mai daɗi mai kyawo kenan ba littafin Allah ɗaya aka tawada da shi ba annabi ya ba da addu'o'i ba bismillahi arqika Allahu yashfika min kullum durrin yuzika yana daga cikin tawadar da annabi ke yi ga ita ko ba cikin littafin Allah ba ayat qur'ani bace don haka ashe kenan ba da qur'ani ɗaya ake yi ba duk wata addu'a mai kyau ta larabci wadda an san ma'anarta kuma ma'anar tana da kyau amma duk kalmomin da ba a san ma'anar su to baya halatta ai tawada da su an tambaye imam malik game da tawada da kalmomin da ba a san ma'anar yace to wasu sanar sheka ko kahirci ne kalmomin don haka duk kalmar da ba a san ma'anar ta baya halatta ai tawada da ita wala ba a sababu laifi bil ma'azati da abin da ake neman tsari da shi to allaku wanda ake ratayawa wa fi hal qur'ani in dai akwai qur'ani cikin ta menene ma'azati anan laya babu laifi da yin laya in dai ta qur'ani ce a rataya laya wanda ake rataya in dai ta qur'ani ce babu laifi kaga inji mai risala ko adalla yawan cikin littafan da an ka rubuta na ahalis suna na tauhidi wanne ne ya fi kowane gauni wanne ne ya fi kowane gauni ga saninku fatahul majid sharhin kitabun tauhid na muhammadu ibn abdullawahab to ba mun karanta fatahul majid ban nan ne yanga me yace cikin fatahul majid yace an yi sabani game da laya inda ta qur'ani ce an yi sabani cikin magabata akwai waɗanda adda ra'ayin in dai ta ƙur'aya halatta a rubuta ƙur'ani a rataya akwai kuma waɗanda sun ka kulle kowa sun ka ce bai halatta ba to me ya jawo saɓanin duk hadisan da ake kafa hujja da ake kafa su hujja game da haramcin laya to in mun ka dibe asalinsu ba ba wannan laya ta ƙur'ani ake nufi ba misali hadisin ɗan mas'udu inda ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ina roƙa wata ma'ima wata walata shirkun ina roƙa lalle tawada kaga roƙa ko jam'in ruƙuya da ya ce babu laifi game da ita ina roƙa lalle tawada wata ma'ima da tama'im me tama'im layu jam'in tamima da layu wattiwala da tiwala shirkun annabi ya ce duk waɗannan shirka ne wanda hadisi hadisi ne sahihi to amma inda gizo ka saƙa ma'anar kalmomin yanzu an ce ruƙa shirka ce ko to ga hadisai can kuma cikin bukhari da musu da sauran annabi ya ce la ba asa bin ruƙa malam ya kun shirkan babu laifi da yin ruƙiya muddin ba shirka ba ce ashe kenan muna kulle ƙofa mu ce duk wace ruƙiya shirka ce a akwai ruƙe kenan da annabi ke nuni wacce irin ruƙuya ake nufi cikin hadisin dan mas'ud da annabi ya kira shirka ruƙuya wadda ake yi ta jahiliya ana faɗin wasu maganganu da sunayen aljannu da sunayen wasu abubuwa waɗanda ba sunan Allah ba ita ce shirka amma in dai ruƙuya ce da littafin Allah ko wata magana mai kyau wata addu'a da an ka samu daga annabi wannan duniya ba wanda ya sai ce mata shirka ɗaya kenan sai tama'im tama'im nice jam'i ne na tamima me tamima sai a ce laya literally to ba laya at tamima ba don lokacin da manzo Allah hadisa ya babu laya lokacin da annabi hadisin babu laya me tamima ce ka dauki kamus na larabci ha gani tamima ina irin abin gannan da aka da gulbi ka bultsowa ina wata ijiya na nan da aka rataya yaro irce tamima kun gane ijiyar da nika nufi wata ijiya fara fara ma dalla wanda aka rataya a sa zare sai a rataya ma yaro ga waya eh me ana kudin da wuri ma dalla zan ka buɗe baki ka yi magana wuri wuri wuri shi ne tamima ku te ku samu almunjin ai ha hotunta ya kawo tamima ita at tamima don haka ba layawan game suna Allah ba ita at tamima ana rataya ma yaro saboda kandun baka da neman tsari shi a champions sai manzo Allah ya ce shirka ne ina fatar kun fahimta duk waɗannan maganganun an kawo su cikin fatahul majid iyakar dai littafi mai gauni kenan na ahalar sunna game da da harkar tauhid daga cikin magabata hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada addu'a ta neman tsari to abdullahi dan amr ibn al-as sahabi ne ko an ka ce waɗanda na yi hankali cikin iyali ne sai ya karantar da su addu'a ga surin ƙaisa ya da marece ya ra ƙanana waɗanda ba su da hankali sai ya rubuta ta ya rataya musu ga waya domin za ka ce yan sai ka ce abdullahi bin amur bin al'asa ya yi shirka a yi mana izala waɗanda a kahirta mana shi to duk mai fatahul majid ku koma ku dauku fatahul majid ku diba ku gani gehen abin duk ya kawo wadanga na soshi don aka cikin magabata na ahli sunna sabani ya kasu kashi biyu akwai sabanin da an kai tsakanin ahli sunna da yan bid'a to wannan duk maganganun yan bid'a ba a koma akan su mu gare mu wannan ba sabani bane ra'ayin ahli sunna shi an na kwarai sannan akwai sabani na biyu wanda an kai tsakanin ahlus sunna wasu wasu malaman ahlus sunna magabata sun ka saba wannan ya ce ga ra'ayi ne game da matsala kaza wannan ya ce ga ra'ayi ne game da matsala to shi iri ne babu dalilin da zai saka tsananta domin ko ka tsananta mana zamanin ka baka iya tsananta mu wadancan kamar misali matsalar tawassuli tawassuli da darajar wani tawassuli da darajar annabi ko darajar auliya ko darajar duk dai wani mai daraja ba ana yi ba to kaga in ka ɗauko littafin da imam albani ya rubuta ya ce a tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu tawassuli nau'ukan tawassuli sannan da hukunci hukuncin tawassuli ya kawo ce ya kawo tawassuli na sunna ya kawo tawassuli na bid'a wanda bai halatta to ga tawassuli na sunna sai ya ce malamai salaf ahlus sunna salaf sun yi sabani game da tawassuli da darajar wani kamar darajar manzo Allah irin tawassulin da Shehu Usmanu kai karshen kowane babi na Ihya sunna Allahumma Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahihi indaka ba shine tawassuli ba da darajar wani shin ya halatta ai tawassuli da darajar wani ko bai halatta ba yace malamai na ahli sunna sun yi sabani wo suna ganin baya halatta ai tawassuli da kowa illa tawassuli da Allah da sunayen Allah da siffofin Allah su sai ku aikin mutum wanda ya aikata na alkhairi irin waɗannan da sun ka shiga cikin kogo kogo ya ruhe da su sun ka yi tawassuli da ayyukansu na alheri ko wasu malamai na ahli sunna sun ka ce da wasu sun ka ce a ya halatta tawassuli da darajar wani domin akwai hadisan da an ka samu kuma sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tawassuli akwai tawassuli cikin hadisan yace daga cikin waɗanda ahli sunna waɗanda na halatta tawassuli da darajar wani yace imamu ahmad bin hanbali na ciki yance mai dan bid'a kana yace mai imamu ahmad bin hanbali dan bid'a to to kaga irin waɗanda matsaloli waɗanda ahli sunna sun kai sabani game da su babu dalilin da sa tsananta iyaka kai dai matsayinka na bil'adama akwai ra'ayin da ya fi kama ka sai ka rika abinka amma in ka ji wani ya yi fatawa da wancan ra'ayi kuma kakka zargai ka san yana da magabata na kwarai game da shi ina fatar kun fahimta to matsalar laya tana daga cikin matsalar da ahalin sunna sun kai sabani game da ita laya wa game sunan Allah wasu na ganin ya halatta wasu na ganin a bai halatta ba sai a sawo ta cikin abin ga tama'im din ce ne yanga na hadisin abdullahi dan mas'udu to kaga tunda dai an yi sabani kai iyaka ka dauki naka ra'ayi wanda kuma kaga ya saba wannan kuma sai ka kyale shi yana da abinda a matsala ya zan baka da magabaci ko ko a an yi sabani sabani tsakanin ahlus sunna da yan bid'a an kai sai ka dauki ra'ayin yan bid'a kuma kai kana ahlus sunna to dan kaga sun rai ya shiga Allah ya tsare mu daga son rai ina fata kun fahimce ni to to shi ne ah to ai waka tarjihi Allah ya tarjihin ko annabi ai kai na zaka tarjihin zaka yi tarjihi kuma ga abin da ya zama rajihi gare ka kai shi kuma wani sai ya ce a shi kuma shi an raji shi ko wancan ra'ayi ya zama raji ai tarjihi matsala ce ta ijtihadi ko Allah ka tarjihi annabi ka tarjihi a to mallamai sun kai kuma wasu da ci waɗancan madar sun kai ba su da ya tarjihi waɗanda biyo bayansu sun kai tarjihi yanda wani malami na zamanin ga ya rajjaha wani na riƙe da magana imamu ahmad to magana imamu ahmad ya kabari ya magana albani na zamanin ga da imamu ahmad da albani wani girma gare shi don haka tarjihi matsala ce ta ishtihadi
biyar ko imamu ahmad ya yi magana za a dubi magana idan ya kawo nassin da yake da yi shi ko da idan ta wannan ya kawo da yi shi za a rin jaji wannan ma yanzu in kace nassi na in kace nassi ai ba a magana in ga nassi in ga nassi wani malami ya isa ya ijtihadi ai duk inda ka ji an yi magana an kace da wani da wani sun saba to nassi abbabu yanzu babu wanda adda nassi na waggalaya da aka yi da qur'ani ya kawo babu wadda adda nassi tama'im ga tama'im kuma wuri su at tama'im shi ya jawo sabani ai in ga nassi kai ina magana sabani yake to a in nassi ya taho shikenan ba ba ba magana kowa kuma kowa ya magana ya saba nassi ya wannan ba a kidan ya ta magana mu gare mu amma abinda babu nassi yanzu irin ita laya mai sunan Allah baka da wani nassi daga manzon Allah inda manzon Allah ya hana ta abinda abinda manzo Allah hana shine tamima tamima kuma wuri abinda gulbi ke ke watsowa waje cikin gulbi aka samun su to zamanin jahiliya suna rataya mai yaro shi ga waya a sa zare a rataya mai gawa maganin kandun baka da maganin tsari eh ita wace in ba a dunke ta ba ana ce mata laya ni Allah ya in ba da an kudin ke ba ai ba shi aka la'akari mai an makasudi don miyar rataya musu ga waya to annabi ce a karanta ya ce a rataya amma sai ga sahabi ya rataya kun ba a samu wanda ya musanta mai ba to in mutum ya laɓa nan kana ce mai ya yi kahirci oh matuƙar ba kahirta wancan da ya fara yi ba don ka kahirta zamanin ka duk kahircin ka bai tasiri kun ba ka yi adalci ba don hukunci babu discrimination duk wanda ya sa a mashari'a dole hukunci ya hau kai nai ba haka sanda matsalar zakka ta taso ba shekarun baya duk wanda ya ce babu zakka kahiri ne ni ce to banna ko ta gamu in kuna tuno cikin maganganu nice domin da an ce a yanki masu wanga ra'ayi kayan a kawo gari yukata dallashi ni kawo tun da bakin sahabbai masu ra'ayin cewa abubuwan nan ba su da zakka har tabi'una har hawa hawa hawa to kaga iya kanka ka harta bella ya basan na amma baka iya ka harta wadancan to ka harcin ka bai tasiri kaga ai bai tasiri ba to Allah ya shiryar da mu makasudi dai ba an hana ma kowa daukar ra'ayi duk abin da ya hirin jaye ga ra'ayinka sai ka dauke shi kai aiki da shi amma dai abin da an makasudi mutane su fahimci in magabatan mu sun yi sabani game da matsala to babu dalilin tsanantawa game da ita amma matsayinka da dan adam dole ra'ayi biyu guda ya kwanta ma ga rai saboda wani dalili sai ka dauki wanda ya kwanta ma wanda ya dauki wancan kuma ka san yana da dalili shikenan ayi ta tahiya to Allah ya shiryar da mu yace wala ba asbabu li bil ma'azati da abinda ake neman tsari da shi to allaku da ake rataya wa fi hal qur'anu in dai akwai qur'ani cikin ta ina fatar kun fahimta can ga sharhi ya ce wala ba asu bil ma'azati babu laifi ga abin da ake neman tsari wahiyar tama'im su ne layu jam'in tamima allaci tu'allaku fil unuki waɗanda ake ratayawa ga waya wa fi hal qur'ani inda akwai qur'ani ciki wasawa'un dada daidai yake fi zalika ga wannan almaridu marashi lafiya wasahihu da lahiyayye ba da ja'alaha fi ma yukinnuha bayan an sanya ta ga abin da ke tsare ta kaga an nade kenan an sa fata an nade don in ka rataye takarda daya takarda kwana nawa take take ce don haka dole ka sa ta cikin wani abu wanda zai tsare ta fata fata kenan to Allah ya tsare mu wa idza waqala waba'u idan alloba ta abku bi arda qaumin ga kasar wasu mutane alloba kamar irin kwalara wadda ake ta mutuwa ko gaida duk da abin da alloba mun san alloba ko kamar corona nan da an kai shekarun baya wadda yahuda na abko cikin duniya corona ba rashin lafiya ne da wurin ubangiji ba rashin lafiya ne da an ka kirkiro cikin laboratory ni a dalilin mu in har akwai ta me a dalilin mu saboda kiranta virus da sun kai corona virus virus eh covid-19 corona me a covid corona virus disease shine an kai abbreviating an ka ce covid-19 19 shi ko 2019 ta heto sai an kai amfani da 19 2019 coronavirus to ka teka diba dictionary na re na turanci duk abin da an ka ce ma virus to cuta ce wadda an kirkiro cikin laboratory bacteria ita a cuta wadda kwayoyin halitta na ubangiji da ubangiji ka sa ma dan adam bacteria aka ce ma amma virus cikin laboratory aka kirkiro ta kaga ashe corona in har akwai ta kuma ni na yadda akwai corona amma kirkiro ta an kai kuma waɗanda kirkiro ta da bakin sun haɗi tun da har shari'a sun yi da juna asalin corona ina an ka kirkiro corona eh china su ne kirkiro ta abinda sun kaso don suna takasakai daga kasuwanci da america abinda sun kaso sai in sun ka kirkiro ta cikin cd sai su watsa ta america don su karya tattalin arzikin america sai abin ya yi likin kasantu suna da illakin asiri tsakaninsu sai america ta jiya don haka da america ta jiya sai ta tura an ka tahi waɗanda a can su scientists inda a can suna kirkiro ta an kirkiro tana nan ana tara cikin laboratories ana nan ana tara cikin laboratories kahin su sakan mu america america ta jiya sai an ka zo an ka hada da wasu scientists waɗanda annan sai an ha kwasa sai an ha kai ma america da an ha kai ma america sai america ta zubo ma china ita don haka su ko da ta zubo mu su ko sai sun ka zuba mata kaji asalin coronavirus to dan nan na daɗa sai an ka zuba ma duniya don kasu su ɗai ai shi yasa kaga can ta himuni daga china daga america ta himuni da italy ta himuni to shi ne an ka tona an ka tsoratar da mu mutane kuma sun yi haka nan saboda kasuwanci su karya kasuwancin amerika na su ya haɓaka duk wata ƙasa wadda an da ƙarfin kasuwanci a ɗan tura musu ita yadda dai abin zai affected ɗinsu ya zan china ɗaya a tsaye yanzu abin da sun kaso kenan to sai abin ya yi likin ba har shari'a sun yi da juna ba daga baya da china da amerika game da coronat har shari'o'i sun yi to shi ne sai an ka tsorata mu sannan sun ka tai sun ka shiryo vaccines waɗanda 'yan ciyo ya game duniya to yanzu ga vaccine kuma gare su za a sayi kaji kaji da abin yake don haka sai an ka to eh muna tausaya ma World Health Organization muna tausaya ma Afirka don in rashin lafiyar nan ya shigo sai sun rasa inda za a zagawa waki sai an ka to an kai amfani da shugabannin siyasa da sarakunan gargajiya da malaman addini an ka zo da daloli an ka basu shikenan sarakunan gargajiya su wayan al'umma shikenan sarki ya shela corona gaskiya ta don kowa ya kama kai ne su ko malaman addini an ba su daloli su shigo masallaci ba a hada hannu jama'a a ruhe masallaci ayi kaza ayi kaza an kare masallaci da ɗaya ba a samu wata alloba da an kare masallaci saboda ita ba na faɗi haka ne sai an ka samu wani professor dan zare ya mini raddi yace a'a alaikum assalam akwai wata shekara an yi ambaliya makka masallacin makka ya cika da ruwa masallacin ka'aba ya cika da ruwa sai da ruwa sun haka ga kofar ka'aba kun san inda kofar ka'aba take ko kasan can sama take to sai da ruwa sun haka ga bakin kofar ka'aba an kai kwana biyu ba a yi sallah ba ni ta ga haukata yanzu Allah an yi ruwa cikin dare ko da sahiya ta yi mun ka to masallacin sai an ci ma koma ko da mun ka taho ruwa sun cika masallaci an kai kwana biyu kayan su tsaye ba shi a hujjar ruhe masallaci wai profesa ne wai ci jahilin banza to sannan wasu suko sun ka ɗauki ɗamarar yaƙi sun ka tahi madina shi ko shekara ta 600 da wani abu bayan hijira sun ka tahi madina sun ka kashe mutane bila adadin shi ma ta kai ga saboda mutane sun ji tsoro to wanda da ya hito a kashe shi waka hitowa mutane sun ka bai hitowa shi ma an kai kwanaki ba a yi sallah masallacin madina ba saboda tsoronsu kayan a tsaye? eh to ita ma ga ana hada ta da corona to da Allah ta hito na musu asiri ana na ana yi mu dai nan kaga ba a rufe masallaci ko na kwana guda ba ko kun ba abin da ya faru kuma can kayan a rufe sai da an kasa to bai yiwa haka rufe mutum cikin gida ka ce bai zuwa tunda wani sai sai ta waye ka zuwa bida abinci sai an ka bada tallafi munan saboda mugunta gwamnoni da an ka ba tallafi sun haƙi basuwa musamman Kaduna ka rego bakin kofar gidanka yanzu ana kama ka ko da ka koma biyar ka yan kwamiti za cikin gidan nan a kamo ka akai gidan yari haka yan rufa masallaci uku yan rufa yasa an ka roshe inda an ka yi sallah ko an ka yi kiran sallah bayan ya ce a rufe masallatai masallaci uku yasa gare da nan roshe amma shi an musulmi na tallawai shi an zakaran musulunci a tashi a yi hada an wanke shi ga wayawa musulunci a yayi musulun musulun saboda ɗaya mutane ba san musulunci ba to Allah ya shirya da mu za mu tafi haƙƙin al'umma ne abbe da shi baka san iyaka wahal da mutane da yayye ba an ka kawo tallafi kowace jiha an kai tallafi na na kayan corona irin su taliya irin su indomi da sauran sannan da biliyan biyu kowace jiha an bata biliyan biyu sai da sai da abu ya lafa sannan daga baya an ka samu labari mutane sun kace suna balle store store din suna kwashewa wasu sun ka sai su wasu kuma suna sun kai amfani da su ga zaben ga na 2020 siri saboda mugunta to can kasashen da nawaye an san yancin bil'adama gida aka iskan ma kowa ana kai mai kayan tallafi har gida duk abin da hake da bukata sannan kuma can yan an samu tun cikin gida an karu babu koyo duk abin da ya kamata gwamnati ta yi suna da suna da wuta 24 hours ba a daukewa kowa na da ruwa cikin gida nai yanzu mutum nawa sai ya hito garka ya ɗebi ruwa ya koma to an ce kakka hito garka an ce ba a hito a garka laifi ne baka da hanho cikin gidanka gida nawa abba ba hanho cikin gidan kuma an ce ba a hitowa Allah ka bari malam to mu tafi to yace wa idza waqa alwaba in alloba ta abku bi ardi qaumin ga kasar wasu mutane a ce misali gari kaza alloba ta fada me alloba rashin lafiya mai haddasa mutuwa da gaugawa kafin a ƙari jana'izar waɗanga wasu gawaki sun koma taruwa kafin a ƙari jana'izar sun su ci a alloba Allah ya tsare mu daga alloba to falayu qudamu alaihi ba za a gabata ga garin nan ba duk wanda an waje in ka samu labarin alloba ta kama gari kaza to haramun na gare ka zo garin wa man kana biha wanda ya kasance ga garin kuma fala ya kharuju ba zai fita ba firaran minu saboda gudun alloban waɗanda annan cikin garin kuma kar su gudu su dogara ga Allah wannan shi a ƙa'ida alloba amma a shige yanzu an ce korona ba ta son cinkoso yan akwai cinkoso ko to sai an ka ce kowa ya shige cikin gida in sahiya ta waye waɗanda su hita su yi makaranta waɗanda su hita su yi ofis waɗanda su hita su yi kasuwa waɗanda su hita su yi wurin ayyukansu da ko to yanzu an ce duk a cinkusu cikin gida yaushe an ka yi cinkoso cinkoso an ka ce ba a so to yanzu gashi na an yi cikin gida da uban da ɗiyan da ka zuwa makaranta duk ga sunan cikin gida sannan sallah ta taho sai an ka ce kuma ba a yadda a ta hilin idi ba a yi sallah cikin masallaci da hilin idi da cikin masallaci na an ka yi cinkoso cikin masallaci don ka gani shaidan na ɗaita da Allah ya taya tona musu asiri duk manyan nan da an ka ba tsoro ko sun ka ci daloli sun ka shige kowa ba su gaisawa da shi ba su hulɗa da kowa ba ta ƙare ba da sun hangaji da kulli sun ka hito ko kasuwar sakkutu ba a ruhe ba sannan ana na ana korona in ka zo bayan la'asar kasuwa da kyan ma ka samu wanda za ka wucewa ko ba a samu wanda ya mutu ba mallamai sun kai tawa 'yan siyasa fatawa ya halatta a ruhe masallaci a ruhe masallaci sati nawa an kai kaduna wata nawa an kai kaduna ba a sallar juma'a zamfara ina ganin sati guda sun kai su an rahe sati guda next week da an gan shiganta ta an ka buɗe kano sun ka yan madina nan na kano sun ka ba da fatawa su ko sati nawa sun kai shi kenan an rahe cinkoso ya yawa an kai ta mutuwa su na koma sun ka ce a buɗe an ka buɗe kada an kai ta abubuwa ga sunan Allah ya shirya da mu muna Allah ya taimaka mana ko kwana guda ba a rufe masallaci ba da jum'an mu da komi na mu komi iyaka dai tafsiri dai an kace ba a yi ne da wani tafsiri mustahabbi na ba dole na ba tafsiri da tarawih amma dai da sallar jum'a da sauran hamsu ba ko ko ɗaya rana ba a hana mu na ba shi su birnin kabe su komi ba a hana musu ba da tafsirin da tarawih ko shi ko shi an kace an ka su ɗaya gwamnan kabe bai sa baki daga corona ba kun ba abin da ya faru kaji Allah ya shirya da mu masallacin manzon Allah malla an ka bashi haka nan kwambar babu kowa ciki ne masallacin Ka'aba tsuntsaye ɗaya ka dawafin ɗakin nan ko mutum guda babu ɗan an ka nuno shi kaji kamar ka fashe da kuka sannan sallah ta koma da kasan wargi mutum guda can guda nan guda nan guda nan guda nan sallaga da an ka ce a haɗa jiki tarasu ku game jiki an hukuma wadda ka san wasa Allah shirin da mu wa ƙalar rasulu alaihi salam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce fi shi'umi ga sha'anin shi'umci shi'umci ya ce in kana in har shi'umci ya kasance in har za a samu shi'umci fafil maskani to ana iya samu ne ga wurin zama gida kenan wal mar'ati da mace wal farsu da doki in har za a samu bai ce za a samu ba in har za a samu to ana iya samun su ga waɗanga abubuwa guda uku to yan an samu menene shi'umcin gida da hausa yan an ka ce shi'umci kamar ga gida ko ga mace ko ga doki sai ka ɗauka matar da in ka aure ta kai talauci ko ka mutu a ba shi annabi ka niyo sai malam sun ka fassara shi'umcin gida shine Allah ya baka gida matsatse bai da yalwa kamar kana cikin jahannama ina cikin shi'umcin gida gida mara yalwa sannan a baka miyagun makwabta masu kullun cikin bacin da hake game da su yana cikin shi'umcin gida ita ko shi'umcin mace rashin ɗabi'u mace a baka mace hutsanya wadda ba ta ɗabi'un kwarai ko wadda ba ta haihuwa ba wai shi'umcin mace in ka aure ta kana da arziki ka talauce ba wannan talauci da arziki duk hannun Allah zake ba mai sa talauci in ba Allah ba shi umcin mace shi ne mai miyagun ɗabi'u hutsuwa mai miyagun ɗabi'u sannan kuma ba ta haihuwa shi a shi umcin mace in har da a samu shi umcin abin hawa shi ko ya zan kullun yana disappointing ɗinka kullun yana disappointing ɗinka kamar doki na gashi nan in ka hau bai ta hiya sai ka yi da gaske to waɗannan in har za a samu shi umci to gare su amma in ba gare su ba to babu shi umci ga komi shi'umci canfi kenan ko canfi madalla kamar mutum ya hito a ce inda ka tafiya in ka hito ka haɗu da kuturu to babu sa'a koma amma in ka haɗu da makaho to akwai sa'a kaga canfi kenan to in kai yadda ka bi wannan ka zama mushriki to Allah ya tsare mu to shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fishiyomi game da canfi in kana in har zai kasance fafil maskanto ana iya samu ne ga wurin zama wal mar'ati da mace wal farsu da doki wa kana alaihi salam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance ya karahu yana kyamatar sayi al asma'i miyagun sunaye wa'anda mun kai shekar jiya da wancan sati miyagun sunaye zamanin jahiliya ko miji ka kai jiya ba mun ji hawa ni shedan aka ce mai ba wani ya zo inda annabi ya magana annabi ya ce min sunanka ce shaidan ne ce asha wani hanzala me hanzala guna guna wa gama ya ɗaci guna shanu hanzala wani murra me murra ɗaci wani harbu me harbu eh fada fada kaga duk waɗannan annabi ya canza mu sunaye wasu kuma akwai taskiya ga sunayensu kamar barratu mai da'a annabi ya ce a'a to zaki nafsa tana tsaye kanka sai yan maishe ta zainab duk ba mun jiya ba wata kuma yan maishe ta jamila da sauransu to annabi yana kyamata miyagun sunaye don haka duk sunan da baya da kyawu kai annabi kakku sa kakku bari wani ya kira ku da su kakku sa madiyan ku wai hibbul fa'al alhasan kuma annabi yana son kyakkyawan fata alfa'alul hasan kamar ka zo dibin marashi lafiya ka ce lafiyayye ya an ka ƙarji lafiyayye kaga zai wannan magana za ta daɗa mai rai wato kenan kyakkyawa fata na haka mai Allah ya bashi lafiya shi ya alfa'alul hasan wal ghuslu lil aini wanka ana yin wanka domin kandun baka to in mai kandun baka kandun baka ya kama mutum an ka tabbatar da kandun baka ne to za a umarci mai kandun bakan shi yi wanka wanka domin kandun baka ga yadda ake yi na yanan an yi gasilal ainu shi mai kandun bakan sai shi wanki wajen fuskarsa sai a samun ruwa ga kwacciya haka sai mai kandun baka ya wanki fuskarsa cikin kwacciyar waya daihi da hannuwansa biyu wa mirfa ƙaihi da hannuwansa zuwa ku'i ya wanke duk cikin kwacciyar wa mirfa ƙai sannan ya wanke gwiwoyin hannuwansa mirafiƙansa nan ba hannu har zuwa mirfaƙi ba bayan ya wanke hannu zuwa ku'i sannan sai ya wanke mirafiƙansa nan in ya wanke murafikan duk cikin ruwan wa rukubata da guyoyin kafafunsa ya wanke cikin ruwan wa atrafa rijlaihi da gefen kafafunsa biyu yatsun kafafu su ma sai ya wanke wa dakhilata izari da cikin gyautonsa menene cikin gyautonsa madaurinsa gyauto madauri ko sai ya banye madauri ne to can ciki inda ke biyar jiki ne sai a wanke duk cikin ruwan ga to yan an ka wanke to sai mai kandun baka ya tahi tsaye haka in ya tahi sai a biyo ta baya gare sai a zubo mai da bisa kai zuwa ƙasa na fatar kun fahimta insha Allah ta'ala inda kandun baka ne zai warke to fi qadahin a wanke su cikin kwacciya thumma yusabbu sannan a zuba ruwan alal ma'ina akan wanda an kawo kandun bakan to shine makari amma dai abinda an makari ko kana da kandun baka ko baka da kandun baka tunda da yawa masu shi ba sanin suna da shi ina fatar kuma duk abinda ka gani ya baka sha'awa to kai tabarruki tabarruki shine shine makari ga kandun baka da zaran abu ya baka sha ko da icce ne ko sai ka ce tabarakallahu ina fatar kun fahimta to wala yunzaru fin nujumi ba a yin dubi ga taurari masu amfani da taurari a ce sarfa ta kama iwa ta kama kaza kaza da kasta wannan duk ƙaryata su kai babu wata sarfa da ruwa Allah shi ke ruwa wala yunzur ba a yin dubi fin nujumi ga taurari illa ma yustadallu bihi sai sai domin abinda ake kafa dalili da shi alal qiblati akan gano alƙibla da daddare matafa da daddare to akwai taurari akwai wata tauraruwa da ake ce makaza da diyanta ta yi da gurguzu haka sai ta to duk inda kan ga cewa nan sun yi da gurguzu guda ta yi abin ga tonan inda kwarin nan guda ta yi tona a alƙibla amfanin taurari kenan a gano inda alƙibla take ɗaya ko wa aji za'in lele da kuma yankukukan dare su matafiya waɗanda ke amfani da taurarin sun sai in tauraruwa kaza ta kai wuri kaza to tsakiyar dare in ta kai wuri kaza to alfijiri ya bullo to shi abu na biyu kuma da ake amfani da taurari gare shi wayo taraku ana barin masu wa zalika duk abin da ba wannan ba waɗanga abubuwa guda biyu su ɗaya halatta kaga biyu ya ka amma uku ne na ukun shi abba ya kawo ba shi ana amfani da taurari domin a ga hanya wa bin nujumihum ya hata duna suna amfani da taurari don su shirya ga inda za su bi ina fatar kun fahimta to in bancin ukun ga bai halatta ya amfani da taurari ga komi wala yuttakhadhu kalbun ba a riƙon kare fidduri cikin gidaje jami'in darun filhadari cikin birane wa lafi dodil badiya koko cikin gidaje na ƙauyuka illa lizar'in sai domin fakun shuka wuraren da ya halatta a riƙe kare gidaje da na birane da na ƙauyuka duka ba ya halatta a riƙe kare sai domin sai karin da za a riƙo domin ya tsare shuka wasu suna zuwa suna yi ma sata ko suna bata ma shuka to kaga sai a sa kare sai ya tsare aw mashiyatin koko domin fakun bisashe bisashe kanana tumaki da awaki yashabuha wanda karin yana yana zama tare da su fi sahara a cikin karkara in sun ka tayi wurin kiyo karin na tare da su wai thumma yaruhu sannan ya maraito ma a tare da bisashen in zai dawo kuma ya dawo tare da su kaga kare kenan mai hukun shuka ko mai hukun bisashe awul saidin ko kokarin da an karka domin farauta yasdaduhu wanda mutum ke yin farautar la'aishi domin abinci ne iya kasana aka annan farauta la lillahi ba farauta ta wasa ba akwai wanda kamar mafarautan mu na yanzu ai kaga duk na wasa na su kai don ba ita asana su akwai wanda iya kasana a tayi annan farauta ya kaso shi na aka cin abinci kuma ya sai suwa a samu kuɗin cefani to irin wannan mafarauci ya halatta ya rike kare to in bancin saboda ukun ga duk wanda ya rike kare annabi ya ce kullum ana ɗiba wani abu na lada tai ana zubarwa kare baya da kyau ina fatar kun fahimta to to ina yake wala ba'asa babu laihi bi khisa'il ganami da daddake bisashe kanana ganam tumaki da awaki babu laifi a daddake su lima fi domin abinda a cikin daddakar su min salahi luhumi hana gyaran namanta ya an ka daddake bansuru to nama ne yafi dadi bisa ga wanda ba a daddake ba haka rago yan an ka daddake shi nama ne yafi dadi bisa ga wanda ba a daddake ba saboda gyaran nama ya halatta a daddake su su dai wani hiya an yi hani an kasa alkhaili daga daddake dawakai ba a daddake dawakai wai kurahul wasu mutu balle dan adam dawakai ma an hana daddake na dan adam don haka kaga sarakun da ke daddake bayan su canda duk sun yi haram haramun ne wai kurahul wasu mu fil waje an karhanta tsaga ga huska tsaga ko don me ko don alama ko ta ƙabilanci ko ta ƙawa duka an haramta caga ga huska irin cagar da kabawa ka yi da wadda gobirawa ka yi da wadda arawa ka yi da wadda yarabawa ka yi da wadda hillani ka yi wacce irin hillani ka yi yan baki da kalangu nan gehe ko duk dai wata caga ga huska sannan da wadda mata ka yi odirin le saboda kyawo sai a yi kwale a caga nan a caga nan duk wata caga da za a yi ga huska haramun ce wala ba asibi amma babu laihi da yin cagafi gai da zalika ga wani wuri wanda ba huska ba inda ba huska dai ita an ka hana ta ba wayu tarafaku ana sauƙaƙawa bil mamluki ga bawa in Allah ya sanya bawa ƙarƙashin kulawar ka bawa ko baiwa guda ne ko zayyawa to don Allah a sauƙaƙa mishi wala yukallahu min al'amali ba a kallafa mai aiki illa ma yudiku sai wanda yake iyawa can da wuri sadda babu imani bawa 24 hours cikin aiki yake 24 hours cikin aiki yake wai shi kenan bawa na a to amma ai mutum ne irinka don haka a sa shi aikin da yake iyawa sannan kuma a ba shi abinci duk da abin da bil'adama ka bukata a ba shi tsare shi kenan hikimar Allah ce ya sanya shi karkashin kulawarka to wannan shine karshen babin Allah ya samu na albarka ga abin da mun ka karanta